إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ɗan wa musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a wannan hidi na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yau ga shi dai muna 24 ga wata na rabiul awal hijira shekara 1440 daidai wanda ya dace da ɗaya ga wata na sha biyu shekara 2018 Allah mana mafaka kamar da aka saba insha Allah za a iya kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya 62 kenan 96 99 0162 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka sunna Allah lolo Allah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka akwai wata biyar Allah ta yo tambaya ta ce tana gaishe ku bayan haka abinda take tambaya cewa su biyu ne a wurin mijinsu kenan sai ita kuma tana aiki na aiki dai haka na gwamnati ita kuma gudar ba ta yi to amma in ya tashi shi komi he mata amma ita baya mata kenan mai aikin ba a yi mata ita kuma da abin da take wani bukata irin abubuwa kare duka komi yana mata wani hukuncin haka a addinin musulunci
to shi dai asali namiji a tsakanin shi da matan shi mai hali ce mara hali ce a mai umarnin adalci tsakaninsu kenan bai diba wannan mai hali ce wannan talaka ce ya ce ba wannan ya hana wannan ƙa'ida duk abin da yake na rayuwa ne zai ba wannan kuma ya ba wannan wannan a matsayin shi na namiji musamman da za ta sa ba a ce ya ba wannan wani abu misali kayan sallah ko wani kayan sawa wani abu daban na rayuwa dai a ce an ba wannan ba ba wannan ba wannan ba san hujja ba da zai dogara a kanta a kan rashin adalci tsakaninsu bayan duka suna matan shi in mace ina ta mallaka wannan nata ne bai sa wannan don ta mallaki kaza an ba ita ba ta yayi ko ya ganta ya mata wasu bayanai na wata darura daban kenan in dai abu ne na yau da kullum na rayuwa ba na abu da ba mai gito ba wannan zai ɗauki wani kowace daga cikin matan shi ya ma abin da ya ma wannan ya ma waccan gaskiya magana kenan wani shi abin zai in hudu kan wani magana wallah ala
na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma wani ba Allah ne yake cewa Allah shiga ta mala yana cewa dan Allah mala muna so a yi mana bayani akan abin da ya shafi aqida da yake ne da aqida da ana cewa na bai da aqida
to an haka ce aqida kalma ce mai faɗi akwai ta banza akwai ta kware na'am
idan aka ce misali aƙida ta misali magabata na ƙwarai sahabbai da 'yan bayansu ana mata suna aƙida ta suna da jama'a ko aƙida ta salafin salih wannan ita ce aƙida da ake nema musulmi ya zama tuya da aƙida irin abin da yake manzon Allah yana raye sahabbai suna raye haka abin da suke duk na aƙida a ce kai koyi da su wani ita ce irin wannan aƙida za a ce wani ba shi da aƙida ta ƙwarai amma za akwai aƙida ta yan shiya masu zagin sahabbai akwai aƙida ta ta khawarij masu kafurtar da mai laifi karami masu ce babu azaba kabari sai babu azaba shiga wuta wuta irin aƙida ta mu'tazila aƙida ga sanan iri iri aƙida ta tarwafi cikin shi akin ma ga sanan aƙidu daban-daban wanda zaka suna da kama sunan sahabi suna zagin abubakar kaji an ce Allah la'ance shi subhanallah haka Umar kaji la'anta ga Umar kaji ga Aisha ka ji da kana ji labaru ne yanzu kana ji kana kallo ga bidiyo ga komi ga mutanen an san suna la'anta irin wa'annan ga wannan aqidu ne amma na banza kenan aqida ta al-sunnah jama'a shi aka ce mutum zama to kan wannan aqida shi ta yan wa aqida tana da faɗi sama da zamu ce tauhidi wasu na kiran tauhidi a tauhidi daban shi gurin tauhidi kaɗai ta Allah cikin sunayen shi cikin siffofin shi cikin aikin shi wajen bauta shi tauhidi kaɗaitawa amma ita aƙida ƙarƙashin ta yake da wannan tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya tauhidin sabbat duk wannan ƙarƙashin aƙida ne a ce aƙida ka da sahabbai yanzu akwai masu ganin sahabbai suna mafi jamhurin sahabbai kuma su aƙida shi suna kawuta su jijjirin su an aƙida shi suna kawuta su manyan sahabbai daga cikin manyan manyan duk wannan guda hudu banda ali ba ni bisa kafutawa kuma su la'anta kuma cikin ma aqida su la'anta irin wannan kaga wannan aqida ka cikin muzuki sallah yake guda biyar irin taka amma kaga wannan zonan an ce yadda aqida mai kyau akwai mai aqidar a yau cewa Allah zai iya aiki akwai wanda Allah ya masa sako ba nan sallallahu alaihi wasallam irin su Ahmadiyya kana bar ayan Ahmadiyya dai ga sanan sun hashe wannan wajen ayan Ahmadiyya shi sa a yau kaga Saudiya ma ba barin Ahmadiyya shiga Saudiya an san iya da ƙila ta ahmadiyya su a wajensu akwai saƙo daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kan yi saƙo ga wasu ire iren wannan aqidu mai ganin mai aqida cewa misali da ka zina ko ka zama kafiri kuran ko ka sha giya ka zama kafiri ko kai ƙarya ka zama kafiri akwai wannan aqida wannan aqidu ne to kina aka ce wannan sune aqidu na banza ake nema musulmi ya zamanto kan aƙida ta salafus salih magabata na kwarai yanda manzon Allah ke kantar sahabbai aqidar ka gamar sahabbai girma sahabbai ba su mutunci tsallake su da ayabantawa aqidar gararan lahira maganar ceto maganar wuta da aljanna an shiga aljanna ba wuta abada wuta ana shiga a wuta bayan hukuma ire-iren wannan aqidu game da mala'iku game da abu to ne shi aqida tana da faɗin gaske kamar irin sanin su Qur'ani a wajen ganin da aƙida akwai masu ganin aƙidar ƙur'ani cewa halitta shi akai makhluq ne kar subhana aƙida ta ta banza amma kai aƙida kai ta sabai ƙur'ani gir makhluq siffata ta Allah ira da wannan su ake kira aƙida ɗan abin yana faɗin gaske amma aƙida abinda mutum ke kudurtawa a rai irayi a kan shi zuciyarka ta yarda kaza haka ne to shine aƙida ta magabata na kwarai ta ka kai mai imani kar ta saba ma ta manzan Allah da sahabban shi kaka ya taka tsakar rana irin masu ganin yanzu ma za a iya aiko da aike masu ganin yanzu ma annabi zai iya kawo da wani abu ba wani sako ya kawo muku kadon a kiransa ta banza bayan zana ya koma ga Allah magabata na kwarai karni ɗaya biyu ku babu ɗaya cikin magabatansu wanda ya zo ce ga sako daga manzon sallallahu annabi ya canka muku kaza ko fatiha ko asakfari ba ta samu cikin magabata na kwarai wanda annabi ba shaida wanda ta zama ɗaya rana ya ce ga sako daga annabi sallallahu alaihi ya ce ku yi kaza bayan annaba abin da ya bari tun a rayuwar shi ne bari haka magabata wasu kasu kare duniya bayan abu ya lalace zamani ya nisa wasu lalace ake suke suke kuma ta wace da cewa ana gaban zan Allah haiban sakon ga maka kuma ka yarda kaga wannan da shi mai maganar sako ya zo daga annabi sama da kai mai yarda yace ba ku da aqida ta ahlus sunnar jamaa ba ku da aqida ta kware aqida ku aqida ce ta banza ka yarda ba manzo Allah ya kuma ga Allah wani sako ya zo daga gare shi kaga wannan akwai matsala to shi kira da aqidu na kwarai ka yarda annabi sallallahu alaihi baya koma ga Allah babu wani abu sabo da za a kawo duniya Abubakar da Umar radiyallahu anhum wa inna sahabbai sun je gidan Annabi Umma ala cikin matan sahabbai sun je annabi sallallahu annabi sallallahu kamata ziyara ya zo gidan su je su kamata ziyara tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan suka kamata ziyara da Abubakar da Umar suka kamata tsoho ziyara suka kamata ziyara sai ta hoshi da kuka sai take suka ce mata biki san ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya iske da Allah ya hana duniya ta ce na san da haka nan ban inkarin abin abin da manzo Allah iske a wajen Allah ya ya duniyar mu ta ce ina kuka ne kan yankewar wahayi daga sama su ma suka fashe da kuka wannan shine aqidar sahabbai ba annabi ya koma ga Allah babu sako daga Allah babu wahayi ya kare a duniya duk da kamin saba daga Allah to dan dan fara ne kaka shakka dan dan fara ne an gane hukunci ga mishi hukunci mutuci ne kurum zai cuci al'umma da sunan addini to wannan su ake da aqida ta kwarai kuma akwai ta banza a takaice in kun aqida abin da rage kudurtawa yarda to ana so aqida ta kwarai wata ta dace da aqidar sahabbai da yan bayan su mabiyan su Allah mana mafaka Amin.
kan ta kwarai sai mai tambaya na gaba shi kuma cewa wai kamar idan mace tana jego sai aka sake ta wai yaya ne iddata take
hanwa nan lalle tambayar tana da muhimmanci ganin halin da muke ciki na da dama su san ba hukumce hukumce irin wannan addini yan uwa mas'alar mace mai jigo tsakani ga Allah idan mutum har iya niyyar sakin mace kai mata sakin keta sakin keta shine sakin bayan aihuwa in har kana niyyar sakin ta tsakani ga Allah ka kare ka gama da ita mana ba ka fatar komawa da ita to kakka kyale ta ta ayyuka sake ta da nasu ya tabbata an sarwa ya ba dama ana iya saki da ciki dan saki da ciki a ga ayyuka an kare idda ta kare kenan in ka sake mata da cikinta daga ta ayu ta kare idda ta arman da zana so in ta samu ji amma saki bayan idda na da sakin keta domin sabanin wasu na ga cewa idan mace tana jini in aka sake ta in tana jego in aka sake ta kurin daga ta wata akwai ta yarbi wanda kuskure ne ke zawara biyun halin ki ki yi tsoron Allah kai ba zauri ko duk mai neman arman mace da take cikin jego ya hatara ka bincika shin wannan baiwar Allah ta yi jini uku tambaya da za ka yi ba wata uku ba don tabbas abin da yake kira ta magabata haka masahabakin haka Usman bin Affan ya yanke hukunci cewa in dai jego ne jini bai zo ba dalilin jego lazim za a yi jiran jini ya- ko da shekara za a yi ko shekara biyu za a yi herar da jini ya zo mata kuma ta yi jini uku bayan saki tukun za ta kare idda kenan wanda ya armace mai jego sabon aihuwa ba ta yi ba jini biyu da jini uku to ya yi armi a kan idda wani arman dole a tada shi daga baya in ana buƙatar juna kuma a yi ƙoƙarin sabon armi a kan haka wannan shi ne amma ba armi da wata uku kai wata biyu ko wata uku matuƙa jini bai zo ba mai jego muke magana yan uwa wani a riƙe da kyau ku uwayen ɗiya ku yi hankali ku binciki ɗiyanku masu jego aka sake su sai wancan ke jini uku ba ta jini uku ba to lazim ta yi jira ta yi haƙuri har Allah sa ta fara jini in yar- yaron za ta yaye da wuri mai za a yi da shi dai ana buƙatar sai ta jini uku bayan saki tukun take da damar yin arme amma wata uku wata nawa bai mata aiki bai mata dama arme haka wannan dole yan wasa a gyara da masu arme da su zawarin da uwayensu a san a shari'a musulunci ba arme don an yi wata uku ga mai jiwu sai wadda take aiki da wata uku imma karama ce bata fara jini ba aka saki ko ta tsuha saboda tsuha ba ta jini ko kuwa da dama ba ta jini a rayuwarta su ne suke aiki da wata uku amma mace mai jini dole sai ta jini wata wata ta jini uku tukun ta samu dama armi wannan shine bayani kan wannan dan wada nan akwai sai akwai jago da yawa ana jago hakuri da yawa ana yi wanda ya sama yayi gyara rabuwa ake daga baya bayan ƙare jini bayan idda kuma ayi armi amma ayi armi bayan an ƙare idda ina wata an gane wallahi alam na to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya ya ce bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku ya ce mutumin da ya yi rantsuwa da alkur'ani mai girma cewa ba zai yi ba zai yi ba wani abu kuma sai abin sai ya yi abin wai akwai kafara
To, eh, ‘yan uwa a takaice masa'alar rantsuwa, asali rantsuwa ana rantsuwa da Allah ko daga cikin siffofi na Allah. Ganin ƙur'ani kalamun lahi ne, shi yasa daga cikin misali sahabai irin Abdullahi bin Mas'ud ya tabbatar da iya rantsuwa da Alƙur'ani. Don a gane ƙur'ani rantsuwa da alkur'ani ko da sunan Allah billahi lazi la ilaha illahu ko billahi ko tallahi ko wallahi da rantsuwa ce haka alkur'ani matsayin siffar cin siffofi na Allah to a matsayin rantsuwa a shar'ance idan mutum ya rantsuwa daga cikin rantsuwa rantsuwar da ake ma kafara na rantse da Allah ban na yin kaza ko na rantse da ƙur'anin ban na yin kaza billahi la zilala illa huwa bannin kaza sai kai to yanzu ka fara ta hauka ko na rantse da Allah sai na kaza kuma baka yi ba billahi zai Allah sai na kaza ko da Qur'ani sai na kaza kuma baka yi ba wannan su ne ake ma kafara kuma kafara duk nau'in rantsuwa Qur'ani ta nassin Qur'ani Allah ya kama magana kafara ta rantsuwa cikin ma'ida kafara ta rantsuwa Allah ya ce mana ɗaya imma ce da miskini goma ko kai ce da miskini goma ko musu kaya ko ‘yantar da bawa sai Allah ta fama lamajid samun salasta ayyami Allah ta wani bai samu wannan ba sai azumin kwana uku kenan a yanzu ba magana bawa ina yake magana ce magana abinci kaya zai musu wahala sutura abin da ya sauki a yanzu hanya ta kafara ta rantsuwa ko da mika rantsa inda rantsuwa ta munakada shine zaka ciyar da miskini goma shi aka yi so ta ce wanda zai iya ciyar da miskini goma iya da halin ciyar da miskini goma sai azumi ba karɓa ba ba ta yi ba ta halatta fama lamaji da Allah ce bayan waɗannan da ya jero an ta magana ciyar da abinci magana kai magana ciyar da abinci ciyar musu sutura yan taddabawa sai aka ce fama lamaji wanda bai samu ba kin Allah ce wanda bai samu ba waɗannan uku ne zai azumin kwana uku ina kenan duk wanda yake da halin ciyar da abinci abincin zama guda fula goma ta abinci kama mutum goma abinci almajirai yan guwa ne talaka haka dai mutum goma ka wasu abinci su ci kushi zama guda wannan shi ne ma kafara ta dukkan rantsuwa da kai inda rantsuwa ce ta shari'a wannan shi ne abin da yake na kafara amma ka rantse da Allah akan ƙarya misali ka mutane ka ɗauka ka ce wallahi ban ɗauka ba billahi zai la ban ɗauka ba ko na rantsi da qur'ani ban ɗauka ba kuma ka ɗauka ko wani abu ne kai kace wallahi ba in yi ba kaga wannan ana kiran ta yamin ghamus rantsuwa mai dirmi yadda mutum a gidan wuta kenan akan haka duk wanda ya rantsi rantsuwa ta ƙarya to wannan kabira ce babba kafara ba ta mata magani koyin da gaugawa ka tuba ga Allah kayan kamun Allah wannan Allah abin da ya so zai mabawa kuma an san hantsu ƙarya in take halakar da mutum take rushe gidaje wannan shi za a hankali kina ko bambancin rantsuwa ta ƙarya da rantsuwa wadda zan yi ne ban yi ba ko ba na yi sai na yi wannan su ne ake ma kafara ina fata a gane da kyau a fa'inta da kyau rantsuwa da ake ma kafara rantsuwa zan yi kaza ban yi ba ko na rantse banna kaza sai na yi su ne idan aka saba za a yi kafara da aka ambata amma rantsuwar ƙarya ba a yi ba ka ce an yi ka rantse da Allah ko an yi ka ce ba a yi ba ka rantse da Allah kan ƙarya to wannan ta huce kafara sai da gaugawa kayan kamun Allah ka tuba ga Allah in kuma Allah ya kama ka wannan ba san ba abin da za ka gamu da shi duka za ka bi
na to malam sai wani shi ma ba Allah ke tambaya cewa wai a game da alwala wai tana da wata addu'a bayan wadda ake yi ta ƙarshe ko tana da wata addu'a ta musamman
to eh matsayin alwala akwai azkar wanda sun zo a wasu wurare na addu'a ta wanke hannu daban ta sha ta wanke huska daban ta wanke hannuwaye bakin gwiwa daban ta shafa kai daban ta kafa daban wa'annan gaskiya sun zo amma ba wani ta inganta ba ɗaya ta inganta cikin wani ruwawi an suka wani labaru abin da ya inganta annabi sallallahu ya karantar da addu'a amma a ƙarshen arwalla misali ruwa da imam muslim ya rutu wani bangaren ta haka imam turmuzi ya dan kari cewa ma minkum min ahadin yatawadda fa yasbiqu alwudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'al wannan bakin ruwa muslim kenan cewa duk wanda ya arwala ya karanta wannan addu'a bayan arwala ta ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu ababul jannati samaniya idan wala min aisha sai an bude ma koyan aljanna guda takwas a ce sai ka zaba to cikin lafazin turmuzi imam ruwa da ya kawo bayan wannan akwai ƙari Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wannan shine ƙarin da imam turmuzi wanda ya tabbata wannan shi baki abin da inganta kenan wannan shine addu'a da ta tabbata a sunna in ka yi ta za a buɗe maka ƙola aljanna guda takwas a cikin ka zaɓa kaga wannan isa haka akwai ruwaya wadda ai ta mata inganta na cikin satrigi wa tarhibi ya tabbata albayan tabbata da ruwaya dai cewa duk wanda hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa duk wanda ya arwala bayan arwala an kare arwala ka hanya ta sai karanta subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik manzo ta za ko wannan asakarkin da kai za a sa cikin wata bata abin rihewa a rihi ba ƙara buɗe sai gobe kiyama akan mizani wannan sun suka tabbata amma wata ta wanke hannu ta wanke bakin huska ta wanke kukuro baki ta sha kunne wannan bawa ta inganta daga manzon da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su ne addu'o'i suka tabbata a sunna Allah ta muke mu malam sai wani shi ma ke tambata mutum ne yana da mata guda biyu amma guda ta yi kyautata mishi wa in ya kyautata mata ita ma bai yi ba laifi
wannan hanyoyi ne wanda wasu suke ɗauka na irin na na zalunci tsakanin ɗiya tsakanin mata kashi a wannan ɗan ya kyautata maka wannan ɗan wani mata ta kyauta maka kenan kai ma ya kyauta mata wannan gaskiyar magana da ɗa da mata don da kyautata maka wani abu ne haƙƙi ne da aka ɗora mai a kan shi ya ma uba ɗa ya ma ɗa ka uba ɗa ya ma uba ko ya ma uwa wajibi ne haƙƙi na ka ɗora maka bakin girma gaba ka mafi girman haƙƙi a kanka kan ma'aiwanka ka musu kyautata baki iyaka ƙaryanka ta ɓangaren dukiya ce ɓangaren agaji duk abu za ka iya yi lazim ka ma ma'aiwanka abin duk da ka san za ka iya yi na dukiya ko na ƙari haka mace ba ta mafi girman haƙƙi a kanta kamar mijinta kenan kuwa mijinta lazim ta mai duk abin da yake bukata na kyautatawa abin da ba saban Allah ciki dole ta mishi duk abin da yake bukata kuma don a nan samu aljannata yadda ɗa ke samun aljanna a ƙarƙashin biyayya ga ma'aihi ko ga ma'aihuwa haka ita ma mace nan take samun aljanna ta ƙarƙashin biyayya ga miji bayan ta bi Allah kenan kuwa akan wannan idan mace ta kyauta maka abin da jikanta ta yi wartakiya kan ta hallaka kenan ba hujja ba ce ban ta kyauta maka kai kuma ka yi zalunci ka yi ta zaka mata wannan shine bai dace ba haka da bai dace dalilin ya mana haƙƙi da jikan shi bai sa wannan abin da ya maka ka ce shi kai kuma ka bashi abin da baka ba wannan ba wannan gaskiyar magana wannan ba dalili bane ba na hihita wata akan wata wannan zalunci ne an kai haka nan abin da in wake magana cewa wasu na ɗauka mace lahin shi ba zalunci bane ba misali kana da mata sai wani abu ya gito ma wata na bukata misali cikin faminsu ne a wani abin misali na likita wani agaji ne ita abin ya gito ma to idan ka ba ta wannan abu a cewa su ma sauran ka ba su a su ma nasa in ya taso sai a misali yanzu kana da mace misali sai misali ta samu shi lahi a likita ga donos ta shika talatin shika arba'in ya ka ba ta ya ce yan ba wancan ko ga misali mace ce kuna ta ta sai misali za a wani armi wata zai bukata ta kama misali tana bukatar agaji a agaza mata he ka kama he ka bata don wannan abin da ya taso kaga anan ba an ce ba ka zalunci don ita ma wacce naka in ya taso ita ma ya kamata shine adalcin ma ba ce an zukun da na ba wani jika 20 ta ta tashi bukata na mata jika 20 kan wata bukata ta so mata ta biki ko na mu da yazo a ce ita ma wacce hina bata a ba haka bane haka misali diya kana da diya misali babbar wannan misali ya kai wani matsayi na misali zuwa misali zuwa lokal misali ya kai a samun shi belo wannan kuma matar da ne ma an kashe a cikin mota ya ce ya sa shi wani san belo ko karkarin belo ko ko wannan ya kai ma misali hawa inji ko ko a ekwata misali akwai firive akwai ta jika 200 misali da sai ce jika 200 ce 250 wannan firive ce jika 50 ce ko ma ta kyauta ce ya ce ka biya ma wannan dan ka biya ma wannan ka ga wata bukata ce ta takacen wa abin na bukata in ta taso ma tsakanin mata ne tsakanin ɗiya ne dalilin wata bukata ta zo sai aka ma wani ba a sai ma wannan a lokaci guda sai amshi idan shi ma wannan dan uwan inna shi ya taso amshi da adalci ina wata an gane wallahi wala na malam sai ne ke tambaya game da abin da ya shahi tawassuli ya ce wai menene tawassuli kuma yaya ake yin shi
tawassuli ana cewa tsani neman tsani tsani intermediate ta hanyar wani misali eh, kana neman wani abu a wajen Allah sai ka kira Allah da wasu sunayen shi siffofin shi da aiki da ya sa a yi misali shar'anta su misali kana Allah misali ya hayya Ibrahim ta astaghis ya Allah ya hayya qayyim da rahamaka nake neman agaji ko bi asma ka husna ina ina ina roƙonka da sunayenka kyawawa ko misali mutum ya wata sallah ko ibada misali sadaka da fatar Allah biya min bukatun shi wannan shine abin da ake cewa magana tawassuli abin da misali ranar sallar salama sa annabi wajibi ne ibada ce ta sa annabi da biyayya gare shi dole ibada ce kana tawassuli da su ce tawassuli abin da akan tawassuli da wani wanda ba Allah ba da wani makhluk duk girman mutum girman matsayin wani ba a tawassuli shi da Allah kullum da Allah da siffofin shi da abin da ya shar'anta na ibada da shi ake tawassuli ake neman tsani Allah kamun kaza dan kaza Allah kamun kaza shi ake tawassuli kuma almasharu akwai gar masharu na fata an gane abin da nake bayani kan tawassuli wallahi wallahi
kuma da wannan yake tambace wai
na'am
wai eh, shi jinin biki iya kai kwana nawa kuma idan an kare shi wai dole sai an yi waina
Na'am. Eh yan uwa mas'alar jinin biki lalle yana da muhimmanci gaskiya muna cikin wata wani yanayi duk da ana ta karatu amma abin wani bangare kaman ba a yi. Wasu mata na ɗaukan jinin biki kurin mace ƙa'ida in ta haihu sai ta yi kwana arba'in za ta fara sallah mijinta ya kusance ta. Haka da yawa daga cikin mata ba bisa karatu haka suke ɗauka. Hekin yi kwana arba'in daidai idan mijin zai bukace ta sai a ta bala'i kwanan ɗawan tambaya abin ya taso rikici ya taso tsakanin mata mace da miji irin rikici ya taso ta ƙi ba mijin haɗin kai aka ta bala'i har ta kai za a rabu da na binciki lamarin tun kwana ishirin na farko kayan kwana ashirin tun ta ƙara jini kayan kwana ashirin ta ƙara jini tun ta ƙara jini amma ta ce ba ta ba shi haɗin kai dole sai ta yi arba'in har ya kai ƙoƙarin zai sake ta abin ya kai mai gaya
Na'am.
ƙarshe ita ce take haka ne sai zama mata fatawar baiwa Allah wannan kuskure ne kuma ya kamata ma ita kuma a lokacin da take magana ta yi ba kwana talatin baya ta ba kwana talatin baya da ƙare tun kayan ishirin jini ya ƙare kuma wannan bayan kusan sati biyu da ƙare jini amma ta ce ba ta yi da ba ya yi kwana arba'in aka ta matsala za ta kai ga garabo armi da shi ɗan uwa wannan da farko ma kin nemi gafara ya yi miki na kin sa kin sa mai ambargo kin hana shi biyan bukata a lokacin da Allah ya shar'anta ba hana ba biyan shi bukata kin hana shi kin ma gawara kan haka da gawara ta kin ibada tsawon wannan kwanakin abu ne yawan matsala ce a takaice ruwa idan mace korin jini yau ta aihu yau jini ya tsaya dole a sallah a san da sallah daga jini ya tsaya ba ta kwana arba'in kuma maganar miji wannan dama ce da bukata shi dai abinda shari'a ta hana sallah da ibada da mu'amala da miji jini ne mataka ba jini na nifasi ya tsaya kwana ɗaya ne biyu ne sati ne kwana goma ne dole a tsaida a yi wanka na biki kuma a yi sallah duk wani abu da aka hana yanzu an ɗauke wani hannu a taɓa aka mata kai mata su sanda kanan dole ta yi kwana arba'in jini ya tsaya ta taɓa sallah ta zama tana cikin haɗari gaskiya ba inda za ta mutu ta haka nan gaskiya akwai matsala dole a gyara maganar kwanan biki kwana nawa nassan hadis cikin na sabu suna hadis ya tabbata hadisin ummu salama radiyallahu anha daya cikin uwar mummunai ummu salama radiyallahu take cewa manzo Allah yana raye mata muna jiran jini ya tsaya na jini biki muna jiran shi kwana 40 na me yan uwa me kawo kwana 40 a cikin jinin mata inda jini bai tsaya ba na biki a wannan hali ne aka ce ana mai jiran tsawon kwana 40 in kwana arba'in ya yi jini bai tsaya ba to a nan dole a tsaya a yi wanka a yi sallah a yi mu'amala ko da jini ya zama ya zama jinin istihar ya zama jinin cuta amma kayan arba'in ya tsaya dole a koma sallah kuma a yi mu'amala ba hana ba maganar waina wannan kuma al'ada ce babu inda aka gama jinin biki da waina Na'am.
aiwa da wannan sadaka ce da lokacin aka dama a yi ta da waina da gumba ba bata da alaka da magana jinin biki a ce sai an kawo waina ai wani abu na al'adu ne duk da an samu a sadaka abu ce mai kyau amma a gama wani abu da Allah bai gama ba manzon shi bai gama ba da abu a gama shi da abu kamar ibada ci dole sai an yi waina ta 40 wannan shari'a ba ta dora ma ko haka ba lokacin da kai ne sadaka cikin ne sadaka kina gidan kina ina ne ko gumba ko kuɗi ko sukari ko miye na sadaka ai ayi babu inda a gama wanka da magana waina wani al'ada mace a gama abin amma ba shari'a ba ta kawo abin ta liƙa waina da to wata shari'a take ta yi in ta yi ta arba'in ta yi wanka ta yi kitso ta yi ƙumshi ta yi waina ta kwan ta fara sallah ta kuma shi ta wajen ta ta gana jahilci ne gaskiyar magana ana fata ɗan uwa mata za a gyara wadda ta sani ta gada ba ta sani ba magana ta jini ga abin da yake hukuncin jini na mata Allah sa an gane Allah a'ala to wannan take tambayar cewa wai bayan ji- ta yi jini ne ta kare ta yi wanka bayan ta kare wanka sai daga baya ta ga jini a cikin tuwayinta to wai take tambaya ta sake wanka ko ko
in dai a tuwa ta gani kenan jinin baya ne in ta yi wanka ta ƙare matuƙa ba jini ba ta gani a gabanta kenan bata cikin jini jini da ake aiki jini na al'ada jini da zo daga gaba ta gani a gabanta ko ta sana ba ta hudu yau shi da jini amma jini cikin tuwa iyawa ka hinne taɓa ba mai hukunci da jini ne na na batun da an sa ba komai ba an ji bakin ji bakin ba jikinki kin ba jikin kin ba jikin kin gabata komai ba jikinki ba babu wani ba cikin ki na jini kin sa ana ba gaban ki wanda ba komai kenan ba jini bane kenan jini ne da ban yazo da ita batuwa ki bikin hukunci da zantan eh zantan jinin haida ko jinin nufasi
to wannan yake tambaya cewa ya halatta namiji ya tsotsi nonon matar shi ha ko ya halatta namiji ya tsotsi nonon matar shi ka ma ya kansu kan yara ne kuma mun mun mutane mun kai ka shan nonon mace kan yara kai ma ka sha na gabo shi tun daga na gurin mutane kurin a takaice abin da ake so a kawo magana an ka sha nonon matarka ka yaranta yan uwa irin wannan cikin wasa wani adaban ya zo dai an sha bai haramta arni yan uwa hatta na yaron yana shari'a ta kawo irin reno da yake haramtawa ba irin wanda muku muke cewa kullum yaro a wajen biki wubiyar ya kama nono an turi a ce ya sha nono a'a sai an yi rada'a ya kama nono ya sha ya sha ya koshi da kanshi ya bari ya ce rada'a guda wannan shi a kira reno kuma shi ma nasan hadisi annabi ya ce har da ya habbi bai haramtawa uku ruwa ta kawo tabbatata cikin sa musulun hadisi tabbatacce reno biyar ke haramtawa kaga wannan bamu shiga ma wai magana kurin irin kama nono ko cikin wasa ko nono yazo an kama an an sha wani ba a kiran shi reno balle har ya haramta almi tsakanin shi da matar shi gaskiya magana bai haramta almi wallahi wala
to sai wannan yake tambaya cewa wai ina hukuncin wanda yake ma sharrin zina ba tare da kai ba
to na hukuncin shi a wajen Allah a musulunci inda a ce ana haddi ne kasafi haddin kasafi za a mishi a ce ya zo kenan ya kawo shaida da wani ya zina dan wa iya cikin wa mugun mugun sharri musulunci bai tulan bai barin shi na magana kawo mutum had- kasafi da zina za ka kawo shaida guda hudu in babu sai ka zo ka tsaya sai a bulala ka a bulala ka a ban bulala tamanin iya ka ce a yanzu ba a shari'a ba maka bulala kawa mutum to ka san iya daga cikin kabira babban lahin da ke halaka da mutum yin kasafin zina kenan a yi hankali kuma haƙƙin wani kaci gobe kiyama ya Allah saka mishi eh ko a nan ba a yi haddi ba Allah wa Allah to sai wannan yake tambaya cewa wai idan ka ida eh, ka kare sallah kana tahiya wai za ka iya jinginuwa da wani abu haka ka dogara da shi ko lokacin da kake fatiha ai lokacin da kake tahiya kana cikin sallah duk abin da aka hana ka a tsaye a sauran wurare an hana ka sai lokacin da kai sallama misali annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa eh, at-takabir at-ta- eh, tahrimu at-takabir wa tahlilu at-taslim sallah kenan abin da yake saka hurumin sallah a haramta maka duk wani aiki in ba sallah ba cewa Allahu akbar to shi yanzu ka shiga wata iyaka ka shiga wani wuri na haramta ma duk wani aiki ban sallah ba ya ce wata halilu wa at-taslim to ba abin da zai halitta maka wani aiki wani ban sallah ba ya kace assalamu alaikum kenan wanda yake tahiya cikin sallah yake bai halitta ya dogara da wani abu matuƙa ba larura ba ce ba wallahi wa'ala to shi wannan yake cewa iya so ku game ranar karatun ku na radio amfani
karatu na radio amfani ga shi sudu yau kare tara haka gobar sahayi kare goma haka ranar talata ana sa karhe goma na dare da ranar alhamis ga ranar juma'a karhe biyar na marice ina ga wani su ne ko na radiyon jiha kuma ranar laraba karfe biyar shi ma na marece su ne na gani kenan ladi subudu ladi talata juma'a subudu yau da karfe tara ran ladi karfe goma na sahi ran talata karfe goma na dare ran juma'a juma'a karfe biyar na marece
to sai wannan yake tambaya cewa wai ya halatta mutum ya yi- ya amshi magani a wajen yan ina da kare
to ina kai musulmi irin wannan arana arana masu cin kare kace masu cin kare kace kace naman kare ko kace naman kare har ma da nuburi ko me kace ko da da kace ma naman mutum ko me kace gaskiya bai kamata musulmi ya je amsan magani wajen domin hadarin za su kai ga cin haram gaskiya shine dan an san ba su tsarki ba ruwan su doka dan arna ne kurin sun san da cewa yawa cikin kare kirista ne ma ka ce ko ya san ya san har ya san musi to arna ne ina ruwan arna ne da musi Allah kiyaye.
amin sai wannan take tambaya cewa idan tana haila wai takan yi fama da ciwon ciki mai tsanani shawara da kuma Wannan eh, ɗabi'a ce ta mata, balle mata zuwa mata na rishin na na jin zahin hutar jinin haila. Al'ada ce, ya cikin ɗabi'a ta mata, ɓangaren dai abin da sani kurin ta neman magani a jita ko akwai an shan magani kurin na dolar kurin shi ne za ta sha maganin dolar ba ta abu ne ba ka ta sama kanta wani abu ne daban na musamman wata rashin lafiya ce a ɗabi'a ce ta mata iyawa ita kanta ta sami- ta tambayi sauran mata ita kanta ne ta sani mafi yawa mata suna wannan daruwa ɗabi'a ce wajen wata jinin haila lokacin jinin haila akwai matsala ta samu ta ciwo ila wata haihuwa ta kenan ni abin sani kuma wannan kuran abu ne na ɗabi'a dan ana haila akwai shi lahiya kuran ne maganin dolar maganin zogi maganin sab- sab- sabta- sabki zahin ciwo shi kuna san gaskiya shi ne sani gaskiya Allah alam
to sai wannan yake tambaya cewa ya ake wankan janaba ikon Allah a takaice wankan janaba a samu ruwa mai sunan ruwa mai kyau imma a daro imma a sahani imma a kasko ko a famfo na tsugunne na tsaye ga kurin abin da ake so ka yi ba bukata ba a nema a mai ruwan ya zo ko a mai ruwan ya zo in dai ruwa ne da sunan ruwa a salka yake a daro yake a kasko yake na kuma sa wankan sahani su ji suke yi ko sai sahani ake wanka ko a me ko a daro ko a so ko a bokici ka yi ce ko a famfo na tsaye tsugunne ga yanda ake so ka yi wanka ga yanda ake so ke wanka kurin za a ɗauko ruwa ana so a fara wanke hannu in abin buɗaɗɗe ne kafin a sa hannu a cikin ruwa in aka wanke hannu bakin wuyan hannu bakin fonye kenan sau uku sai a ɗauko ruwa a kurkure baki a shaƙa ruwa a yi arwala irin arwala ta sallah ta yau da kullum kayan nan naman ce in aka wanke hannu bakin fonye bakin wuyan hannu saboda gudun taɓa al'aura za a wanke al'aura tun daga cibiya idan kaka dawo ta wurin tun daga cibiya zuwa gwiwa ko ina cinya a wanke da kyau an wanke kazamtar wurin kuma wankan janaba ne gaba ba ya dawo ba idan baka ci daman niyya tun horko da kaje ma mai kaje yi mai kika je yi zuwan ka ban ɗaki zuwan ka da ruwan buɗe abin wanka zuwan ka da sahani ko so wannan niyya da kaje ita ce niyyar ka ta wanka ka kuzurta wannan niyya lokacin fara wanka wankan janaba za ka yi wankan janaba wankan janaba kowa san farilla ne bai bukata wani karatu daban na musamman kurin wannan niyya ce niyyar ka a ɗauko ruwa a wanke hannu bakin wuya hannu sau uku a ɗauko ruwa a wanke al'aura gaba ɗaya tun da ciwo zuwa guyon wanda ba ya sake koma wurin ba an wanke kasamtar wurin an wan- an wanka jaraba da an ƙare ya zo a yi arwala irin ta yau da kullum ta sallah da sa ana sallah ta kullum haka za ka yi arwala cikakka arwala in kai arwala cikakka arwala ko cika arwala cikakka arwala akan samu wani lokaci magana ƙafafuwa akan ce a jinkirta su a ƙarshen wanka ko a yi su da farko yawa yin su da farko ya yi saboda a wancan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin arwala cikakka ya bar ƙaho haya ƙarshe dumban ɗaki ce irin ta da wani babu siminti inda kake tsaye cikin ƙasa kake in ka gusa ƙauka akwai ƙasa jikar take da ƙasa to amma amma yanzu akwai siminti akwai karoma kenan in kai arwala cikakka ko ina ka wanke haka wahuwa shi yayi an kai aula ka cika ka sai ka ɗauko ruwa sai ka zuba ko ki zuba a kanki a gurza a gurza a wanke kai su uku da kyau an aka wanke kai su uku da kyau ko da ya kwazo ruwa a sauran jiki a zuba gaba daya a wanke inda ba wanke ba, tun daga fuska wani bangaren na jiki duka tun daga sama ba wanke waje tun daga bangaren kan a yi kasa bangaren dama a wanke har kasa haka bangaren hagu a wanke har kasa wannan shine wanka na janaba daga an kare kun ya ji a sallah ba bukatar sabuwar wallah wallah wallah Na'am, to sai wannan shi kuma yake tambaya cewa ina hukuncin da ake cewa wai dole ne amarya sai ta bi uwar gida.
to wannan ba laifi ba ne ba ƙarami ya bi babba don ta ta ƙwarewa a zaman cikin gida da sanin cikin gidan da sanin halin mijinsu aka sa mata masu adalci wasu mata sukan sa ƙarama hanya na irin abin da yake- ake kamata a yi a cikin gida ko irin abin da mai gidan bai so amma wa'annan kaɗan ne ƙwarai to wannan in wannan biyayya ce ta sa hanya ba laifi ba ne ba amma daga al'ada a sanya uwar gida ita ce jagorar gida ta ja amarya ta gada mata mata abinci ma heta bata awo heta bata icce heta bata shinkawa heta bata wannan ba ka'ida ta shara wannan ba shara bace ba gaskiyar magana mace kowace tana matsayin matarka tana zaman kanta matsayin matarka ba a sa wata ta rika gidanta ta rika ikonta a cikin gida bayan ga mijinta wani iyaka fitina da yawa bilasa wasu matan ba su adalci sukan gallaza mata sata sata mugu hanya shi da a shar'ance babu kowace zaman kan take da ya shekara 60 da ya shekara 15 goma nawa ne kowace mace ce mai zaman kanta tsakaninta da kai kuke alaka kai tsaye abincinta kai za ka bata eh wannan shi ne ka'ida amma ta amince wannan take ajiyewa ko ita take rabawa in ba zalunci ta amince ta amare ba da yi bane ba amma ba ka'ida ba ce gaskiya magana wallahi wallahi Na'am, to a- na'am sai wani shi kuma yake tambaya ko kuma ce wata mata take tambaya me hukuncin ci da iyalai ko ko in ce ci da mace da 'ya'ya a addinin musulmi domin mijinsu bai kokarin ciyar da su sai dai ya ce ku je ku nema ku ciyar da kanku ko da 'ya'yanku.
subhanallah subhanallah to Allah shirye da shi Amin.
shirye da al'umma Amin.
kaga wannan iya sa cin abin da ake zargin musulmi ko maza haka ne.
da mugun hali masu suka addini sai ta ɗauka irin wannan aiki da aka ji wata mace ta yi wani abin yanzu a yi da a duniya ga abin da maza suke yi kaga wannan ya bar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kafa bilmar ithman an yi da yi a manyan kotu Na'am.
wannan ruwa bukhari kuma musulmi ruwa ta ingana manzon Allah- annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa laihi kadai na halaka da ka ya ishe ka ka tozartar da waɗanda yaunin suke kanka wannan kadai ya sa halakar da kai zinihi kurin da rashin kulawa da iyalanka da diyanka da matarka ka yi watsi da su kin kula su wannan zinin kadai ya isa ya halakar da dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana mahi girman haƙƙi akan ka iyalanka kaga wannan akwai tozartarwa ga addini tozartawa ga al'umma ta musulmi kuma kai kanka cin mutuncin gaskiya Allah ya ce wannan gaskiya ya bukata a samu na kusa a hodi a sami nasiha gaskiya san an san abin da ake a mai nasiha ta- mai zafi ta kusa kusa ya san an san abin da yake yi kuma ya yadda abin da yake yi wanda yake kanshi matuƙa mataka ce
Na'am.
da yanka to sai wannan kuma yake tambaya cewa a yi a hankali akan magana abin da ya shahi hijabi
ina karanta na tambaya na ba tambaya bace wannan sai kullun sai bana magana kan shayi ba me kasa kan jabi me kasa kan sai an jabi sai ba matsala illa kullun naga da an za zama kamar model ko ina zai ake mata tana yi yara tana yi abin maki ha kawai kaga dan ga ta da kawai ya gaske jin mata sun sa jabi kawai ya gaske jabi duk sun sa wannan abu ne ai na sitar mace mai imani ba bane bana ra'ayi ko na wasu ka'ida ce ta mace haƙƙi ne akan tare jikin za ta wuto ko ta to cikin cikin tsinuwa ta Allah la'anta ta mala'iku ka bani da al'aurarki wannan abu ne na ga alhamdulillah da illa ta yi je abin ba ƙarya ke ba kayan akwai wannan wasu su gane ba yanzu shi suke yi wata doka ce ta wani Allah ya shirye da mu doka ce daga Allah na'am to sai wani shi kuma yake tambaya akan maganar qur'ani yana cewa wai lokacin da aka aka rubuta qur'ani wai sahabbai ne suka yi mishi ƴaƴa da wasali ko kuma a'a wasu ne yan baya
magana karanta Qur'ani a lokacin akwai sauran sahabbai kamar lokacin hajjaji ne hajjaji ne shine wanda ya da rubutu jagorancin wannan saboda su a can da kurin sun dogara kurin da sun dogara kurin da ya ta kurin da har da kurin to yanzu abin da ce babu hadda ta kadanci shine aka dan taimaka su amma dama akwai wazalin dama akwai ɗiyan illa su ba sun ba su kulawa da su rubuta don sun samu da ke ciki amma dama akwai akwai da- akwai ba akwai ya an ka duba babu ba- babu ya babu alif babu fa- babu fa babu ka dama akwai su kun wannan kenan abin da yake ake jin ne kun suka rubuta a lokacin hajjaj kuma ya samu goyon baya da lokacin sabbai suna da rai wasu ran sabbai suna da rai lokacin da ya mulki dan yayi an san abin da ya ban Allah Allah ya gafarta mana ne gaba daya dan wannan ga lokaci yayi to eh ina ga lokaci yayi sai dai akwai on Allah kai mu gobe sai insha Allah tsaron tambayi abi mu gobe sai insha Allah nan ne abin na na lokacin sallah ko eh ne?
ce sai ke ce ya ga asuba a koma a yanzu kare biyar ina ga ta kai da 29 haka ya kamata a ce an yi lo- an yi sal- an yi kira salama akalla biyar da ishirin da tara a ce ma a yi kira ko abin gabe ke kare kenan ba a sallah yanzu kare biyar da ishirin da biyar da kwata da wannan wasa kuskure gaskiya sallah ta kai cikin cikin dare gwar sallah cikin dare ciki Allah ya shirya da mu gwar to Allah kai mu gobe sai kare goma bayan goma- goma insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته na